أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدم العظيم السلام عليكم يا مسلمين بركة من الشروع نبات من شروع لا شاء الله كربي بادم يكربي صلولم يكربي عزمم ya mana rahama ya mana gafara ya samu cikin dattin bayi daga wuta albarka na sallallahu alaihi wasallama Allah karbi ba dumu Allah ya dukkan damuwa ya yi dukkan abin da ke ciki wannan shine zaman mu na uku insha Allah na dausayin Ramadan idan ba manta ba zaman da muka yi jiya mun dauko kamar yadda wani cikin yan uwa ya tambaya kan suratul ahzab ne aya saba'in da uku cewa darussan da take dauke da su ya ce shi abin da ke ba shi sha'awa da tsoron saboda ta tattauna gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in fact duk Qur'ani sura 313 hudu din nan babu suran da ta ambaci gidan annabi da sunan ahlul baiti sai wannan surar ita kadai inda yake cewa inna ma yuridu Allahu li yubankum rijsa ahlul baiti wa yudhhirakum tadhira sadakallahu alazim sannan mun yi ta a gurguje gaskiya akwai darussan da yawa da muka yi skipping muka tsallake misali wajen maganan tabanni da soke hukuncinsu a shari'a akwai zai da ɗan harisa ta wanda muka yi maganansa duk da mun shafaɗi a matakai a karatuttuka daban-daban sai dina zaidu ɗan harisa ta radiyallahu ta'ala wato wani babban ikon Allah ne cewa mutane sukan ce wani hani ga Allah bai wani ni na kan ce na saba musu haka kowane hani ga Allah bai wani bai wa Allah adalci ba in aka ce wani hani ga Allah bai wani a ba ma hani daga Allah da ba baiwa ba ya dogara wa aka yi wa baiwa wani yana cewa to kana nufin an ji in hana mutum aljanna aka bashi wuta baiwa ne na ce baiwa aka yi wuta ita wutar baiwa aka mata ka tambaye ta kaci har ma sai Allah ya tambaye ta baiwar ya isa ko a ƙara yau mai kulul jahannama halim talati shin jahannama na cika miki alƙawari cewa Allah amla anna jahannama min aljannati wan nasi ajma'in da nace zan cika ki na cika ki sai ta ce hal min mazidi ko akwai ƙari ne manzala sallallahu alaihi wasallam wajen fassara wannan ayoyi yana cewa fa yad'u jabbaru qadamahu alaiha ko au kama qala mahza ma'ana hatta taqulu qat qat qat Allah sai sa diddige na girma ya taka ta ita wutar jahannama saboda tsaban ta ta kusa ta zama bata in ta zo zaben kalmar da za ta ce ya isa sai ta zabi kalmar da ya fi gadarci shine kab kab kab anyway wannan ba shine misali na kawo to me ya faru da sayyidina waye zai da dan dan dan harisata radiyallahu ta'ala ta yaya zo hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yaya annabi ya adoptin din sai zama ma'ana tabanni kuma me ya biyo baya shine sayyidina zaidu sunan baban sa harisa su larabawan banu kalbi ne can mutanen wuraren sham to wata rana shi baban uwar za ta je ganin gida za ta yi tafiya to ka san yadda muka saba yanzu misali mata ka za ta tafi ka dauke ta mota ka kai ta ta park in ka je ga mota da fasinjoji ka danga a dauki personal details ɗinta sunanta namban waya namban mijinta wa za a kira saboda in wani abu ta faru ma eh rayuwa za a kira contact misali to su wancan lokacin abun yana kama da na yanzu amma lokacin ba mota bane za a ji a samu karafka wato caravan in an same su akwai madugu uban tafiya shine shugaban karafka mata ka je ka je ka ce ga mata na da dana amana za su yi tafiya in an yi tafiyan nan za su sauka wuri kaza sai da Allah kula mun da su ga dan ga guzurin su da komai dama akwai mai adana guzurin matafiya da ire-iren wannan kowa a rubuta guzurin sa da komai da sauransu so haka suke rayuwa to shi kenan sai da ya kai ta za ta yi tafiya je don kata hannun shugabannin wato kama a ce madugudin sai ya juya zai tafi sai ji kamar ya dan manto na sai ya dawo ya ji bai gaji da kallanta da dan ba sai ya juya kamar zai shi bai san me ke dawo da shi ba ashe he was having a premonition she was something terrible was about to happen to his family ji ya ji a jika cewa akwai wani abu mai tashin hankali zai faru shi yasa shi dai bai ji ba amma ji dai kamar bai sarrafa da su da shi kenan sai dole ke sallama da sai in gobe za ta tafiya ba a ƙarshe ya dawo gida suna zuwa suna can kawai sai aka larabawa masu kawo hari su sace mutane suka zo sai yin abin da yake faru yanzu na sata mutane misali aka zo aka sace zai da wasa aka kai su kaso aka saida to ba a taɓa kidnafin mai albarka irin wannan ba shi da kidnafin ɗin su aka yi amma bai da abin da zai biya su a lahira ko aljannatai duka da Allah ya kera zai biya ɗauka ya biya waɗanda suka sace shi bai biya su ba saboda abin da ya ba su bai kai manzan Allah ba shi kuwa suka sace shi suka kashe kasuwa aka saida shi yana kasuwa wurin saidawa sai ya zama akwai hakimu ɗan hizam ɗan ku ilidi wanda yake sai da tuna Khadijatu bintu Khuwailid goggonsa ne to yayi tafiya kuma yana so ya mata tsaraba da ya gyara nan sai zo mata shi wai kage dan Allah da kaddara take aje abubuwa sai ya zo mata shi da ya zo ya bada kyautar shi ita ko sai ta ba Annabi sallallahu alaihi wasallam kyautar shi shikenan sai ya zo na wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan yana zane da jalla anu wata sai kanin babansa ya zo ya gaishe a makka ya ce zaidu kai ne nan ya ce ni ka gane ya ce ina gane ka babba ya ce yanzu nan kana wajen wa ya ce ina wajen wani mai gidana muhammadu amin sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ce to zan je ɗauko mahaifin naka sai mu zo mu same shi a yi magana fansan ka mu biya kuɗi wato mu tun ne za su da kai ka zama bawa mu sai ka mu yantar da kai ita shi kenan ya taso suka zo da suka zo suka yi sallama da alaihi salatu wassalam ya fito suka ce ya sayi da bani hashim ya sayi da kaumi ya mun zo kan ɗanmu ne zaidu muna so ka bamu bansansa kuma ka kyauta mana annabi sallallahu alaihi wasallam ce awan aw khairun min haza wannan yana cikin niza na shugaban halitta ba a taɓa roƙonsa alfarma bai ce maka in da ka roƙe shi alfarma to ya je baka abin da kake so ko kuma ma wata ya ce maka ba na maka fiye da abin da kake son ba ba na maka fiye da abin da kake so sai ya ce sai suka ce menene ya ce zan kira shi in bashi zaɓi in ya zaɓe ku ba sai kun bani komai ba ku tafi da shi amma in ya zaɓe ni fa fama ana billazi akhtaru ala man ikhtarani shay'an ni al'adata ba na zaben wanda ya zaɓi ya zaɓe ni akan komai inda mutum ya zaɓe to komai ka bani akan shi wallahi ba zan zaɓi abin ba shi zan zaɓa to ni kuma ana wurin sai muka ce ya rasu wallahi mun gode in dai al'adan ka kai duk wanda ya zaɓe ka ba za ka zaɓi wani abu fiye da shi wallahi mu ma kai muka zaɓa sallallahu alaihi wasallam mu wannan mu aka yi wa duk wanda ya zaɓe ka to kai ka ce ba ka zaɓa wani abu a kansa to Allah ya sallah mu kai muka zaɓa sallallahu alaihi mun gode da wannan abu kai muka zaɓa ya rasulullahi shi sa bana gajiya da karanta wannan saboda wannan jumlar da annabi ya faɗa wa ma ana billazi akhtaru ala man ikhtarani shay'an so sai suka ci ha kwarai kuwa ai kafin ba sa shakka ɗaka zai zaɓi iyayen shi ko aka kira shi annabi sallallahu alaihi wasallam musu zaidu yake labbaika yace wannan wane ne sai yace wannan babana ne wannan kuma dan uwansa ni ba sai yace kai mai gida na ne sai yace to yanzu zo sun ce a ba su ban san ka amma na ce musu in ka zabe su to na yafe maka na yan ta ka tafi ka je ka zabe su amma in ka zabe ni kuma wallahi zaidu dan harisa da bai ba da amsa ba sai da ya fashe da kuka ya ce wallahi ni na zaɓi in zauna da kai ina bawa aka in koma gida wajen iyayena yana da yaya suka ce kai zaidu yanzu ka zaɓi yauki kan bauta ya ce wallahi ni na san me na gani dangane da wani mutum ba mai raba da shi insha Allah ya rasu wallahi mu ma ba mai raba mu da kai babu shi insha Allah to shine zaidu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dole iya suka hakura suka tafi to kan su tafi annabi da karanci sallallahu alaihi wasallam sai kama hannun zaidu ya tafi da shi kofar masallaci kaba a gaban a gaban duk duniya ya daga ce jama'a ku shaida daga yau zaidu na yantar da shi na mai da shi ɗana kar ku ƙara kinsa zaidu na haisa ta daga sunan zaidu na muhammad ta sai hankali iyaye kwanta suka ji daɗi so da suka tafi wannan hukunci yana nan akwai yar goggon manzon Allah sunanta sayyida Zainabu bintu Jahshi ibn Ra'ab al-Asadiyya ita wannan baiwar Allah banu Asadin ce ta wajen babanta dangin sayyida Khadija kenan uwarta kuma goggon ma'aiki ce sallallahu alaihi wasallam sunan uwar Umaymatu bintu Abdul Muttalib so wannan sai sa tsakanin da dadin sallallahu akwai dangantaka tana da tsananin kyau daman me za ka yi mamaki a ciki wacce take wata gugun maiki da farin jini kowa na santa ana labarinta da wucin ta yi aure su dangi ma suna ganin ba wanda ya kai aure ta kam in ba kaman da wannan kan ba wacce ta tashi ya aure ta sai manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam to ni kuma inda yana da magana kanta kam da sai in ce zan nema wa dana zai da wato dan da ya tabanni adopted child dan da ya adopt sai suka ce ya rasulullahi wannan ya bakware shi ha banu asadin ta uwarta kuma ba hashim ya ya rasulullahi a ce duk da dai zai dumin san cewa ba larabe ne banu kalbin amma kuma ya taba sai da shi a matsayin bawa da haka sai suka nuna gaskiya su ba su yadda ba shi kenan ana cikin haka sai alkurani ya sauka ya ce wa ma kana li mumini wala mu'minati idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihi man ya'si Allah wa rasuluhu faqad dalla dalalan mubina wani mumini bai isa ba wata mumina ba ta isa ba ba su da wannan damar mumini bai da wata dama mumina ba ta da wani daman cewa Allah da manzonsa su yanke hukunci su zama su suna da nasu zaɓin a kan lamarin su saɓanin hukuncin Allah da manzonsa wanda duk ya kuma ya bata bata bayyana niya da suka ji haka yayanta ita Zainab ne sunansa Abdullahi Najashi ya ce wallahi mun sallama mun sallama ita ma take ta sallama aka ɗaura aure to tun da aka ɗaura aure zai duba ya jin daɗin zama saboda in an ce mutum ya fito wani gida na girma to ba zai iya pretending cewa ba haka ba ba zai pretense ba yadda ka san shi ma ƙarai mutum ko ya pretending shi babba ne lokaci kawai ke jira lokaci zai gane pretense yake ka gane yawwa to mutane ba sa iya pretending to behave other than what they really are Because yeah, but their true color must come out in just a matter of time. So sai zama dole wannan daraja da da kima da jin wannan ba zai iya ba shi kuma yana ta neman sauki ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi kamun izini in sallami Zainab bin wallahi kamun izini yace shine Qur'ani kitabu istaqulu lillazi an'ama Allahu alaihi wa anamta alai amsik alayka zawjaka wattaqilla ya zula ka tuna lokacin da kake giya wanda Allah ya bar ni'ima da musulunci an amalla alai bil islam kai kuma wa anamta alai bil itqi ka masa ni'ima ta hanyar yantar da shi ya zama ba ba kamar mai da shi da Qur'ani ya soke hukuncin ta bane daga baya me yin ni'ima da kana ce masa amsik alayka zawjaka wattaqilla ka rike matarka da kyau ka ji tsoron Allah kar ka sake ta to kuma shi Allah ya riga ya sanar da ma'aiki auren nan ba zai je ko'ina ba an yi shi don duk umarni ne a faranta wa annabi sallallahu alaihi wasallam rai tunda ya nema wa zai dube kamata ba yi abinda annabi yake so ba amma shi Allah abinda ya kaddara da ma auren ba zai je ko'ina ba kuma Allah zai amfani da wannan auren don ya soke hukuncin tabari cewa child adoption an yi abolition ɗinsa musulunci bai karba ba kowane yaro must answer the name of his biological father. Ud'uhum li'aba'ihim huwa aqsadu inda Allah. Duk yaro ya amsa sunan babansa na jini wanda ya haife shi. To the only way to abolish wannan tradition na larabawa na child adoption shine a ce bayan an soke hukuncin ta bani sai ya zama wato a bari shi wanda da da formally adopted child dan da da ake adopting a baya aka soke hukunci adoption a bari ya auri mace in ya aura ya saka in ya saka Allah ya umarni ma'aiki aure ta ta ga nuna kenan ba dan ma'aiki bane da haka ne Allah ba zai haka ba to ba taba ba annabi sallallahu alaihi aikin da ya bashi nauyi ya ji nauyin aikatawa kama wannan ba saboda Allah ya saka sai da Aisha da Alheri tana cewa da annabi zai boye wani abu na wahayi to da wannan karatu ne to da wato fi fi nafsika mallahu mubdi kana boyewa cikin ranka abinda daga wani Allah fa zai fi bayyana zai saukar da wahayi ya faɗa watashan nasa kana jin nauyin mutane jama'a kiyaye wannan kalmar ba tana nufin lafazinta na luga bane annabi ba zai ji tsoron mutane wallahi ba su isa ba ba zai ji tsoron wani Allah ba a'a kana jin nauyin wannan abin da aka daura ma kai wallahi haka an tasha bayan kuma Allah da ya umarni shi ya kamata ka duba ba su mutanen ba duk da abin kai zai ma nauyi annabi mai tsananin kunya ne kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ashadda haya'an min al'azara'i fi khuduriya ko fi khuduriya annabi sallallahu alaihi ya fi budurwar da aka sawa lalle aka lullube za a kai ta gidan miji ya fita kunya to irin wannan a bashi wannan umarni kai ba su an gyama ba to shi ne sai wata ran bai share annabi sallallahu alaihi ba kawai sake ta ya sake ta shi kenan sai me zai faru sai Allah kuma saukar da waye bayan ta gama idda ya ce mene falon ma ƙaza zaidun shi sha shi kaɗai suna sai zo ƙura'ani mutumin da za a kitar zaidunu muhammad an soke to yanzu abinda za a masa a kwatar sana hankali babu kamar a ce a cikin sahabi sama da dubu ɗari shi kaɗai aka kira alƙura'ani cewa falamma kaza zai dumina wa tsaron lokacin da zai da ya sallame ta ya saki ita sai da zainab ba wai mun maka munni kawai ta ba a'a zawwajina ka ha mun aura ma ita yadda waliyi mai daura aure waliyin mace yake cewa fa inna an kana iyaha ala shabdi kitabillahi wa sunnati rasuli fa in sakum bi ma'rufin aw tasin bi isa haka Allah ya gaya ma yake zawajina ka mun auren ma ita ba mu ma mun ka je ka nemo auren ta wajen iyayen ta ba a'a mun auren ma ita tunda halittar mu ce mun ka rike ta a nan wurin sai da Zainab ta kan gaya mata ne sallallahu alaihi wasallam ta kace zawaja kunna ahali kunna wa zawwajani Allah min fawqi samawati sab kuma iyayen ku suka aure da kuma manzon Allah ni kuma Allah ne aure da ni wahayi daga sama daga sammai bakwai wahayi ya sauko ya isar cewa Allah ya aurar da ni ma manzon Allah takan yi itizazi da wannan kuma wa huqqalaha an ta'tazza bi hadha sharaf ta cancanta a ce ta yi itizazi da wannan ayu sharafin ka hadha sharaf babu ba sharaf da yake wannan Allah ya ce ya aurar da ita radiyallahu ta'ala anha likai la yakuna alal mu'minina harajun dan ya zama nan ga mu'mine ba su ji nauyin fi azwaji adiyahi auren matan ƴaƴan da da suka ce ƴaƴan su ne ba ƴaƴan su ne jini ba suka adopti adapted children din su in sun saki mata ba su ji nauyin auren su ba tunda ma'aiki ya riga ya abinda annabi ya yi haramun ne maka ce kana jin nauyi raini ne ma raina addini ne kuma raina musulunci ne kace kana jin kunya ne in fact ma isgilanci ne ana iya ma hukunci sai dai in baka san annabi yayi ba ana jiho biya zuwa ji adiyahim idza qadaw minhunna wa bara in sun saki mata su waɗanda akai da akai da wan yayan ne fa kana mulakula to tun da gani kadun ma kana almu'mina min ma kana almu'mina min harajin ma kan ala nabi min harajin fi ma farada Allah la annabi sallallahu alaihi wasallam babbai da wani abin da zai ji nauyi a abin da Allah ya hukunta yanka ya bashi sunnatu lafi da zaka o kana Allah kadar magira to don ka gane wancan kalma da aka ce wata nasa ba tsoro bane kunya ne sai ce allazina yuballiguna risalatillahi wa yakshawna wa la yakshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba masu tsoron Allah wanda masu isar da sakon Allah manzanni kenan suna kuma tsoron a al'adar su yadda Allah ya su Allah kaɗai suke tsoro ba sa tsoron kowa sai shi to su ma mu manzon Allah ne in ma mun sama an ba su shahada cewa ba sa tsoron wani Allah to ina ga manzo da ka ka ga ya nuna ashe wancan kalmar protection nasa ashe ba na tsoron bane wannan ta fassara wancan tunda wannan ta ce manzanni ba sa tsoron wani Allah to imamul anbiya wal mursalin ya fi su ya za a karatun je muka faɗi cewa hadisin bukhari ja'a salasatu rahadin ila buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallama fa sa'aluhunna an ibadati wa salati wa qiyami da sauransu za ka shi hadisi cewa wasu mutum uku sun je gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka tambayi mata sai ya yake sallan dare ya yake ibada yake suka ce musu eh sallolin sa kan ba yawaita raka'o'i yake ba amma tsayawan kam akan dare yakan yi bacci farkon dare yakan yi sallah yakan yi abun nan da sauransu kuma yakan yi azumi lokaci wani lokaci ya sha ruwa wani lokaci ya daɗe ma bai azumi wuce sallah kwana biyu baka yi azumi ba wani lokaci ya ta azumi wuce sallah ka daɗe baka sha ruwa ba sai suka ce kai shine ka annahum taqalluha kamar sun dan rayin suna gani ba da ai kamar ta kasa a yadda himman da suka zo sai suka ce kai shi fa ba irin mu bane shi Allah ce ya gafira laka Allahu ma taqaddam min zambika ma ta'akhkhara mu je mu nema kawai mu fita kawai da haka wanda ce ni bazan ƙara baccin dare ba wanda ce ni bazan ƙara cin abinci da rana wannan bazan ƙara kula mata ba dan sallallahu alaihi ya dawo sai matan suka ba shi labari to sai hawo min bari yayi fada ma balu aqwamin yatanazzahuna an ashiya'a kuntu af'aluha ko ana auka maƙal ya ce fa wallahi inna a'lamakum billahi wa akhshakum lahu la'ana lakinnani lakinnani asumu wa afir wa aqumu wa anam wa atazawwaju bin nisa faman ragiba an sunnati falaysa minni yake me yasa mun su mutane suke kokarin tsarkake kansu daga abin da ni nake aikatawa to ya kamata ku sani wallahi wanda ya fi ku sanin Allah wanda ya fi ku tsoron sa ni ne inji manzo Allah kaga wa yakshawna wa la yakshawna ada amma duk da haka ina cin abinci nakan yi azumi wata ran wata ran in sha ruwa wata ran nakan yi nakan yi sallan dare nakan yi bacci kuma duk wanda abun nan ya ya kauce suna ta toba nawa bane to kaga wannan wakafa billahi hasiban ma kana muhammad sai mu tsaya nan kenan insha Allah sai mun saki dawowa mu dora Allahumma salli ala sayyidina muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق لك ولادي إلى صدق المستقيم وعلى آله أقدم بلا جنس وعزد من السلام الحمد لله السلام عليكم